الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar ashirin da shida ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya da ashirin da da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam na babban malami wato عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي رحمه الله تعالى wanda aka haifa a shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya rasu a shekara ta ɗari shida biyu muna cikin kitabu tsahara inda muka tsaya hadisi na nawa hadisi na goma za mu tashi hadisi na sha ɗaya shi za na tambaya wanda na yau wato za mu tashi mun tsaya hadisin na na aisha ko za mu tashi hadisin nu'aimul mujmir kaga ana wani sha ɗaya nuna to shi kenan za mu tashi hadisi na sha ɗaya a na wasu kuma na goma malai yace hadisi na goma sha ɗaya ko na goma an nu'aym al-mujmir ana abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala yace an karbo daga nu'aym nu'aym al-mujmir mujmir shine ibnu abdullah abu abdullah al-madani shi wannan nu'aym al-mujmir din sunan mahaifinsa abdullahi sannan ana yi masa alkunya da abu abdullah shi kansa albadani alƙurashi sannan kuma maulani bararren bawa ne na sai na umar ɗan kaɗa Allah ya ƙara masa yadda shi maulal asfal ne mun ce maulal ala shi ne wanda ya yanta maulal asfal kuma wanda aka yanta kusa da aka shi maulani na sai na umar sannan malama hadisi su ne ma suna ba shi lambar girmamawa ta fika amma yadda ake ba da lamba a ce oom yiwoyin kaza kaza sun su ma malaman hadisi ana kallon mutum a bashi lamba in ka ji an ce wa na tika ana nufin wanda yake da wato adali kuma mai cikakkiyar hadda to da haka lamba ce mai kyau idan aka faɗe ta to ji wannan din sannan an yi mallakari da wato almujmir da shi da mahaifin nasa duk gaba ɗaya su ana ce musu almujrim dalili kuwa saboda sun kasance suna kamkata masallaci na annabi alaihi salatu wassalam mahaifinsa aikinsa kenan ya kawo turaren wuta cikin masallaci to shi ma ɗan sai ya gada duk sai kowanne ya ce mar wato lakabi da wannan lambar cewa almujrim ana gaya wa mahaifin almujrim ana kuma gaya wa ɗan shi ma almujrim an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda mun ji tarjumar sa baya Abdurrahman ibn Sakri radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga annabi tira da mun ji Allah tabbata a gare shi yace inna ummati hakika al'ummata idan aka ce al'umma al'umma annabi kana biyu akwai ummatin da'awa akwai ummatin ijaba ummatin da'awa su ne wanda ake ta kira ba su amsa ba da kiristoci duk wanda ne bai musulunta ba su ne ummatin da'awa ummatin ijaba kuma wanda ta amsa take sallah ta kuma yadda da annabi alaihi salatu wasalam ita ce ummatin ijaba to nan da yake inna ummati da wace yake hakika al'umma ta zanzan zai nuna ba da su ake cewa yuda'una yawmal qiyamati ayyuna dauna lil hisabi yawmal qiyamah za a kirawo su ranar alkiyama don yi musu hisabi goron suna masu hasken goshi domin gor jami'i ne na azaru hasken goshi kamar idan ka ga wato za ga doki baki kirin mai farin goshi ko ka ga wato mai wata kala ne amma ko ja ko fari mai baki a goshinsa ko kuma baki mai fari a goshinsa shi ake cewa wato gudu to al'umma annabi za ta zo da farar fuska rana alkiyama kaga ummatin ija ummatin ijaba ake magana domin kace take alwala ummatin da'awa bata ma yadda annabin ba wannan ta yi alwala an fahimta da kyau ko yawwa to shine yace yud'auna yawmal qiyamati za a yunaduna lil hisab za a kirawo su dan yin hisabi ranar alkiyama goran suna masu farin goshi muhajjalina sannan suna masu fararen kafa da hannu kafafuwa da hannu ba su ne guraren alwala ba hannayensu daga nan zuwa gurin alwala zai zama kamar fitila ranar alkiyama yana haske da na kafafuwan su inda suka wanke gurin alwala shi ma zai zama yana haske rana alkiyama to shi ne yake cewa min asari logo shi ne ya fara bayani yace daga guraben alwala duk gurbin alwala zai zama kamar fitila rana alkiyama kamar sada amikum an yudila goratahu duk wanda da yake so daga cikin ku ya tsawaita goratahu kaga al-guru wato abin da ke jami'i ne na al-azaru duk wanda yake so tsara hakkin fuskar sa sai yake bal ya bal kawai yayi da mun bari barin fuska ta din da wuce daga gefen kunnuwa har zuwa wato gefen kunne da kunne fadi tsawo kuma ko daga kamshi kulluma zuwa karkashin haba shine tsawonta to maganar da muke yanzu da Abu Huraira wannan maganar daga fa man istala aminkum an yudila goratahu ba magana annabi bace magana Abu Huraira magana annabi sun kare daga daidai inda yake min asari wudu'i daga gurabar alwala shike nan magana annabi alaihi salatu wasalam amma daga nan gurin fa man istala aminkum an yudila goratahu bal yaf'al to magana Abu Huraira shi yake cewa idraj wal mudrajat fil hadith ma ajad min ba'd alfazi ruwati tasallam al-idraj shigarwa kenan wani ya shigar da wani zance wanda baya cikin na annabi ya ke cewa idraji kaji da hadisin nan wanda aka kawo na yi wa annabi alaihi salatu wasalam kira bayan ya bar duniya sai ga hadin ko sahabiyar tace kamar ummu adiya cewa fa udirat da idrajan sai aka shigar da cikin lufafai shigarwa to shine al-idraj saboda haka wannan fa wani kana amikum an yi bila goratahu magana abu hurairah to yanzu da yake wanda yake so ƙara faɗin fuskar sa ya ƙara har kunnuwa kenan har bayan nan kunne zai shigo da bayan nan kenan domin dama iya faɗin fuska a nan idan kai mai kai nan mukabar lam'a a alwala yaji sa malamai da yawa ba su goyi bayan abu hurairu a kan wannan ba dan za mu zo mu ci in ya zo wanke hannu hannun yake wankewa hannun nan gurin kusa da hambatarsa kamar yadda za mu ji bari mu karasa وفي لفظ مسلم او روايه امام مسلم yace ra'aytu aba hurairah yace wadau da sun ce rawi ajra bi ba rawa saboda haka kai shi ya rawaito da yazo sai yace naga abu hurairah yana alwala faka sala wajahu ya wanke fuskarsa waye dai da hannayensa hatta ka da ya bulugal mankibai har sai da ya kusa kaiwa kusa da kafada wajen hambatarsa hannan da ya wankowa to amma ba mu ji an ce ya wanke fuskar har kuya ba domin kuma cewa ba masa da abin kuma an yi da goratan gora yake kuma gora fuskar duk da wani zai ya ce wata hajila hu bari mu je gaba sai yace sun maga sanar rijilai sannan ya wanke kafafuwansa a tara ba ila sakai ya tashi wanke kafa sai da ga har kauri kaga hannu har hammata sannan kuma kafa har kaurin sai wanki Abu Huraira sai yace sun makala sannan sai yace sani su Rasulullah wata kila ya ga ana kallon sa naji Annabi alaihi salatu wassalam ya kuli yana cewa inna ummati hakika al'umma ta wanda ta amsa kira ummatul ijaba ba ummatul da'awa ba wanda ta amsa kira domin dukkan mu da wato ojuku da John da Sunday da kowa da al'umma Annabi dukkan mu kisa su ma za su samu alfarmar sa ranar alkiyama na jama'atul uzma cewa a nema mana alfarma a bayi misali har da kafirai kowa zai samu wannan alfarmar domin al'umma yake ummati ummati al'umma ta to wannan kowa zai samu wannan alfarma amma a wannan gurin cewa za a zo da fararen fuska sai ummatul ijaba banda ummatul da'awa ummatul ijaba kadai ake magana shi za duk inda ka ji hadisi ya ce al'umma annabi ya ce al'ummarsa to ka kalli wato kalmar da kyau wai ne ake ne duka biyu ne ko daya a nan gurin sai masu sallah sai masu sallah to ji yake cewa hakika al'umma ta wanda ta amsa kira za za a tsira dauna lil hisabi yawmal qiyama shine dauna za a kira wasu dan a yi miki hisabi ranar alkiyama za su zo goran suna masu fararen fuska muhajjalina da fararen guraben alwala kafa da hannu ka ko a doki za ga ba ta harkar sarauta ai bakin doki mai farin farin goshi da fararen kafa da hannu yana da juna ko na fari hudu fari biyar to fari biyar kai kamar kamar na ba annabi da yanka shi kuma sai a ce baki biyar ko na mi cewa bakin goshi da fararen kafa da hannu eh to saboda haka sai yace um min azari alwudu faman ittala minkum an yu'ila quratahu to wanda yake so ya samu iko daga cikin ku yana so ya tsawaita hakkensa to kaga wata hadilahu da kuma wato guraben alwalar ta kafa da hannu to ana abu wala ya samu wannan in iya wancan ne za mu ga cewa babu kafa kuma ya shigar da kafa da hannu domin gorata mun ce iya fuska ya shafa bal ya ba aljo yayi to shi sa in yazo alwala sai aga ya zo hannan amma kun san wani abu duk cikin sa bai ba wanda har wanda suka rawaito alwala ba wanda yake karawa sai Abu Huraira shi sa ibn al-Qayyim kaga Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Malik Allah ya musu rahama gaba ɗaya da suka ce ba ma mustahabi bane mutum ya zo ya kara akan inda aka ce domin aka ce aikin Annabi bai taba nuna ya haura haka ba an fahimta da kyau ko sannan Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda shi kadai ya bayyana haka shi kadai sannan bayan shi wasu sun rawaito hadisin alwala hadisin na farko da muka biya ya ma kula ka inganci sai na Usman ko na Hubran Maula Usman bin Affan shi ma bai rawaito cewa annabi yana wancewa sama da biwar hannu ko kuma idan zawo Bida Ibn al-Qayyim da Sheikhul Islam suke cewa Ibn al-Qayyim a cikin nuniya sai yake cewa wa Abu Hurairah ta kala zani sai shi faka da yi mai yiwu ulil irfani a cikin nuniya cewa Abu Hurairah ya faɗa a kan kansa ya faɗi cewa kawai idraki ne wanda zai kara ya kara yake shi ya faɗa a kan kansa faka da yi mai yiwu ulil irfani yace ba abota ilimi suna bambancewa da an zo kai dalibin ilimi in ba bayani akai ma ba dauka za kai annabi ne yake inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu wa man istada'a minkum an yudila ghurratahu falyaf'al ba za ka iya ware cewa wannan wace ce magana annabi a ciki ba ba za ka iya warewa ba sai malaman ilimi sun zo sun ma bayani sai ga garo suka ce sunan ta idraji wannan gurin idraji shine kai karin bayani akan wata kalma wanda ya karanta matsalar hadis ko da mukaddima ne farko farko zai ga ayi wannan bayanin cewa idraji ana samun haka da yawa a gurare wasu guraren a hadisi kamar hadisin Abdullahi da Umar ko Anas in ban manta ba wanda yake cewa Annabi alaihi salatu wasalam kana yake abadu yace wa huwa jahannam Annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana bauta a garu Hira yace wa huwa jahannam sai fassara ba wanda ya dauka annabi ne ke wa huwa jahannam ba shi ya faɗa ba shi sahabin da ya karu bayani to at-tahannus at-ta'abbud shine at-tahannus kai shine at-ta'abbud wa huwa ta'abbud yake ya ta'annasu fi zalihira sai yake wa huwa ta'abbud wannan shine idraji maganar sahabi ce ba maganar annabi alaihi salatu wasalam ba saboda haka duk malamai sun tafi da yawan su sun tafi akan ka tsaya wa yake bayin da aburihi wala yi da malam mai lalari ya faɗa wancan fahimta abu hurairah sai Allah ya masa rahaba amma sauran sahabbai da suka rawaito duk hadisin ba su goyi bayan wannan abin da ya zo da shi ba wa fi lafzin li muslimi a wani wata wani lafazin na imam muslim yake sami'tu khalili yaqul sami'tu khalili la ji badadi na wannan kalmar karshen kalma kenan an fahimta da kyau ko eh saboda karshen kalma kenan shi sa annabi ya ce wa sayyidina umar wato da a ce zan riki wani kalili da na rike ka kalili law kunti muttaqidan qalilan la takhaftuka qalilan da zan riki wani kalili karshen wato um badadi aka ce cewa ba ma aboki ba bada'i shi da ake cewa annabi ibrahim khalilur rahman bada'in allah madaukakin sarki to da annabi alaihi salatu wasalam zai riki wani a duniya da ya riki sai na umar to kaga bai da shi banda allah madaukakin sarki an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine sai yake cewa yana cewa kalilina yana fada yana cewa tablugul aliyatu min almu'min adam mu'mini shine iliya yana kaiwa ga haifu tablugul wudu inda alwalarsa ta kai to kaga wannan shi ma ka ganji a wuta sai ka dauka to bari in tsara aduna kamar yadda Abu Hurairah ya fahimta cewa ni ma bari in tsara adam ya tawo hannun to haka ne wani wanka zai bare kuwa kaga ba shi da bambanci da in kai magana zai ce ma to ai an ce wanda yake so tsara adansa kuma baka yi sakai ba in kari ba amma da yake annabi ba haka yi sai ka ce wala ka tsaya wa yake ba inda amuri wa nahi saboda haka a tsaya inda annabi yayi yayi dai domin shi ne mai addini shi ya zo ya koyi shi saboda haka tsayawa daidai bayan idan zawo shi ne daidai a gwiwar hannu da kuma idan zawo a kafa yau kuma mutum ya kara to wannan shi ne kaga kai tsaye wato wani hadisin ya ba mu sakon da yake so ya bayar abin da za mu koya a hadisin cewa ya tabbatar mana hadisin ya tabbatar mana da cewa za a tashi alkiyama domin ya ce inna ummati yud'auna an yunaduna lil hisab kaga yana nuna lalle za a tashi kiyama abu na farko kenan sannan abu na biyu hadisin yana nuna falalar wannan al'ummar domin mu ne za mu zo da fararen fuska kowa a cikin al'ummatai da ake tun da kan al'ummar annabi adam har zuwa kan ta annabi alaihi salatu wasalam ba wanda za ta zo da wannan lambar sai mu mu kadai za mu zo da fuskan mu na walƙawa saboda alwala da ake yi da kuma guraben alwala sannan abu na uku yana da kyau mutum ya kiyaye alwala domin ya rika sabunta wannan hasken nasa sannan abu na hudu hadisin yana nuna cewa irin abin da Allah ya tana dan mana na balala da karama ga masu alwala ranar alkiyama sannan abu na karshe shine irin yadda Allah madaukakin sarki yake sa annabin zai ne matsayin kai akan abubuwan gaibu kaga wannan al'amari ne na alkiyama amma annabi ne ba da labarin sa cewa ranar alkiyama kaza da kaza za a yi wanda ba wanda yake ba da labarin in ba wanda aka sanar gaibu ba an fahimta da kyau ko to wannan shine wato abin da hadisin kai tsaye wato to yake nunawa sannan abu na karshe mun tafi akan cewa a hadisin yana nuna mustahabbi ne yin abin da Abu Hurairah ya faɗa amma malamai sun saba masa muka ce da Imam Malik ya saba masa akan wannan haka nan shi ma Imam Ahmad bin Hanbal suka ce ba wani mustahabbi domin Abu Imam Abu Hurairah shi kadai ya fahimci wannan cewa suka yi cewa mujawazatul farzi la budda laha min dalil duk wanda ya wuce gurin da ake yi na farilla dole sai ya ka dalili wanda hannu zuwa ran farilla ne in ka ce a wuce nan to ina dalilin ka in ka bari iya wanda za a baka amsa a ce fahimtar Abu Hurairah da shi Allah ya kara masa yadda an fahimta da kyau kuma irin wannan fahimtar ana samun sata cikin sahabbai a junansu idan aka samu cewa ba wata ba wani nasi akan matsala kuma ba wanda ya saba musu misali kamar matsalar abubuwan da za a karanta tsakanin kabarwari guda hudu in mutum ya mutu kai tsaye in ka karanta hadisan za ga ba wani hadisi da ya fito ba karara da cewa ga me za ka biya amma ai saboda ba nasi kuma ayyukan sabai ya nuna haka ake yi sai da Ali yayi an gani sai da Abdullahi bin Abbas yayi to wannan sai zama da shi hujja domin ba za su yi da ka ba sai sun gado su ne suka yi tsaya bayan annabi alaihi salatu wasalam sai sun ga annabi yayi zafi an fahimta da kyau ko amma abin da ya tabbata cewa ga abin da annabi yake yi to ba a sallaba wani sahabi in yazo da ijtihadin sa kawai abin da annabi yayi shi ake dauka an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shi ne shi sa su ma ba su sallama ba sannan abu na ƙarshe duk wanda suka kawo sifar alwala annabi ba wanda ya taba kawo wannan cewa annabi yana haura haka sai Abu Hurairah kawai Allah ya masa rahama ya kara masa yadda sai babu na gaba babul khala babu da yake magana akan alkhala'u makewayi da iyaye suke cewa makewayi kai kuma in ka ce ban ɗaki ka tsuke don ban ɗaki wani guri ne da aka killace shi amma ko mutum tafiya ya yi daji zai biya bukata su na wannan gurin alkala gurin da kake banta shi ake cewa alkala gurin da mutum yake banta to daga nan ake ce masa bayan gida ko makewayi wani ba da kuma wato isa dalil wani ba da kuma karkakuwa domin abin da suke cewa istidaba shine izalatul aza an sabilaini kauda wani abu mai cutarwa ko kazanta daga mafita guda biyu ta hanyar dutse ko ruwa ya ke cewa al-istidaba wasu suka ce an samo kalmar ne saboda hadisi annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wala yastaqib bi yamini kada mutum ya tsarkake hannunsa da hannunsa na bayan gidansa ko bawli da hannunsa na dama suka ce daga nan aka samu shi mun faɗa cewa al-khala'u kuma al-makanul khali gurin da yake ke bantacce ko al-makanul ma'idi li qada'il haja ko a ce gurin da aka tanada dan biyan bukata na bawali ko bayan gida to mali yace ana anas radiyallahu anhu an anas bin malik radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kana idza da kalal kala'a annabi ya kasance idan yayi nufin shiga ban daki ba idan ya shiga ba ai idza arada an yadkhula al kala'a idan yayi nufin shiga ban daki kana zai ce allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith Anas dan Malik Allah ya kara masa da yake cewa Anas dan Malik yana cikin manyan sahaba Annabi alaihi salatu wasalam wadanda suka yi hidima kwarai da gaske ana masa alkunya da Abu Hamza shine alkunyarsa Anas bin Malik bin Nadir bin Zamzam bin Zaid bin Haram al-Ansari al-Khazraj a cikin kabilun na guda biyu Aus da Khazraj to jira cikin kabilar Khazraj Khadim Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne yi wa annabi hidima mahaifiyarsa ta zo da shi da ake kira ummu sulaimi Allah ya kara mata yadda ta kawo shi gurin annabi alaihi salatu wasallam sai ya rasulullah wannan da kawo shi ne dan kawai ya ma hidima hidima shi nake so yi tana so yi koyi na dabi da shi sa za ku ga magabatan mu magabatan mu ko abin da suka fi damuwa da shi ba yawan karatu ba ladabi mu kuma yanzu abin da muka fi damuwa da shi karatu ba ladabi shi za a ga wani ya kwaci hajiya sai a ce ba alaran ba ne ba sai ma baki ya kama ka wanda wanda irin alaran ba ne haka saboda tabargazan da yi saboda ka iya karatun kawai Allah ya ce ba sai shi faɗa cikin masu karatu amma wai da ladabi ko ɗaya Imam Malik bin Anas Allah ya kara masa yadda da mahaifiyarsa Aliya za ta kai shi karatu sai ta tura shi gurin Rabi'a to Ra'i tace abin da take so a koya masa farko kawai ya koyi ladabi shi ta za ka kana kan rayuwar Imam Malik har yabar duniya yana daura rawani yanzu kuma tun yana yarinta ya fara daura saboda koyon ladabi amma mu yanzu ga mutum yana da karatu ba ladabi kwata kwata abin da nake so kawo a nan Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda Anas dan Malik da ya zo zauna gida Annabi shekarar sa goma dan da Annabi ya bar duniya shekarar sa 20 amma da kansa yake cewa Annabi bai taba ce min dan me kai kaza ba ko bai yasa ba kai kaza ba saboda tsaban ladabi ya koya saboda haka ya kamata iyayen mu su lura da kyau in za ka kai ɗanka gurin mutum karatu ko to ka ba zuwa tarbiyyarsa in bai da tarbiyya kar ka kai shi yawan karatu domin karatu yanzu akwai shi ko ina amma ladabi ko jiya na gaya wani malami muna tattauna na ce wallahi ni yawan ilimin ka yanzu ya ɗan ƙasa da ƙasa sai kana da ladabi tarbiyya ita ce uwa uba ita ta fi wahala kana da tarbiyya idan babu tarbiyya ilimin ka dan ba'ura ma yana da shi sai dan ma ilimi ne da shi ne yawa da na gaske duk duk gaban da kake waje dan baka yi saka ce wa jahili ba ba jahili bane ai malami ne cikakke ina ga ba eh cikakken malami ai shine na ga ma akwai ulama usuli azabu jahili to shine ogansu amma dai kaga ai ba za ka ce wa jahili ba yanzu duk yadda nake cin Einstein da Galileo da Ababio har wannan ce musu jahilai ba sai dai na da ta bangaren addini sai to fa wato jahilai ne rakamul awwal murakkabai kuwa amma a bangaren abin da suka sani sun sani a wannan bangaren an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye Anas dan Malik ya zauna gida Annabi shekara goma amma annabi bai taba cewa da shi dan me ba saboda yana lura da yanayin abin da annabi yake so wata rana ma da mahaifiyar ta aike shi ya zo ana tsammani sai annabi ya aike shi daidai ya dawo sai ta ga ya dan jima sai take cewa me yasa ka zauna sai ya ce annabi ne ya aike sai ta ce me yake ba sai ta ce sai ya ce mata umma sirri ne annabi ya gaya mun kuma gaya miki tace to rike abinka a wannan shekarun sirri ne annabi ya gaya mun kuma na gaya miki to saboda haka babbar kalmar da take burge na akan Anas dan Malik cewa annabi bai taba cewa dambe ba me yasa ba kai kaza ba ko me yasa kai kaza ba taba gaya mar ba alaikum salam Allahu akbar Allahu akbar wane mutum wane mutum wato abin da yake kawowa wannan kai tsaye kalmar da ta kawo a kurin na Annabi alaihi salatu wasalam amma babban abin da zai kaidan da kai shine irin tarbiyyar sa eh ga karancin shekaru ai wannan na ƙara fito da shi ne dan masu zagin irin su Anas Sambali su san wasu suke zagi su ƙara sanin wa suke zagi kai yanzu a gidanku sau nawa banka yana zagi zane ka ba shi ne zagi halin sun to zaman rashi to tsakani da Allah duka na nawa ka gani to saboda haka wannan shi ne kaga kamar yadda fama shi sai ke fara mun ƙara fito da wani abu yanzu zaka ƙara gane girman Anas dan Malik abin da yasa muke ƙara fito da martabar sun muka zo a sama irin wannan dalilin domin shi ne in aka ji zagi Anas zaka dawo shi amma idan baka san shi ba aka zage shi ba abin da ya ba zafi ai ta zagin sa a unguwar nan bari kuma ba ku misali wata rigima ta faru wani lokaci wani shekara irin tsiwar haka wani da ya zo taro irin taro da aka zo kawai ya zage Muawiya to a wannan taron da ake wani kuma sai ji dan me za a zage Muawiya to sai rigima ta kauri aka rika rigima wani da ya zo sai shi gawa malamin sa ana tarjima wannan ake shekara hudu biyar kenan saboda haka da ya shiga wa malamin ta aka zo har da ya ga riga can bayan an gama an sassauta wuta sai shi wannan da ya shiga wa malamin sa ana cewa an zage ku a wuyan an zage shi sai shi da aka yi ya gawo riga ya shiga wa malamin sa sai yake tambaya ko wannan muawiya muawiya kafinta shi bai ma san wannan muawiya ake zagi ba wallahi bai sani ba wai muawiya kafinta eh kwata kwata bai san wannan ma'auya ake saboda bai san shi ba wai ma'auya kafinta akwai wani ma'auya kafinta a unguwar nan shi ya rubuci shi ake zaki to kaga idan mutum ya san martaban ma'auya aka zage shi ba zai ji daɗi ba domin ya san almajirin annabi idan ya san martaba anas dan malik shi ne aka zage shi ba zai ji daɗi ba amma idan bai san su ba sai ya taya su ma to wannan shi ne to yasa muke ƙara fito da martaba wayannan bayin Allah da suka zauna da Annabi alaihi salatu wassalam kwane mutai na'am na'am sai na'am hmm haka wane mutum Allah ya saka da alheri shi ne kaga ta da kuji kaga yanzu wannan magana fa mace da wanda ne yalla bai yace kuma tsara fahimta da bayan hakuri na Annabi alaihi salatu wasalam to Annabi ba ba a yin ba daidai ba kuma ya shiru ku duba ku gani cewa madaba anazin ta kuma fitowa kullun daidai yake Allah ya saka da alheri kullun daidai yake kuma ka zage shi ka zauna lafiya a ƙari na'am wane mutum wane mutum shi kuma kaga cewa fahimtar malam sani kwajirin annabi alaihi salatu wasalam ba zai bari an dan malik din ba kamar wato zaman sa da annabi ya zame mai wata garkuwa baya shiga da gulgulu zaman sa da to haka ake so idan ka zauna da mutanen kirki ka do sana man jalanta jalanta duk wannan ya shiga kaga yanzu mun ƙara sanin wayewa ana dan malik da an zage shi zaka ji abun a cikin zuciyarka idan kuwa baka san shi ba in an zage shi ba zaka ji ciwo ba Allah ya kara muku yadda to annabi alaihi salatu wasallam yayi mar addu'a cewa Allah ka yawaita masa dukiya ka yawaita masa yaya ka yawaita masa rayuwa ka ba shi tsawon rayuwa sannan ka shigar da shi aljanna to kuma in kana jin sai Allah ya gane ka addu'a hudu Allah ka ba shi yawan dukiya ana san mali kowa gonarsa tana yi sau daya ta dalili amma za ka sau biyu take yi a shekara kaga dukiya za ta samu shi ya tara kuɗi sannan ka yawaita masa yaya yaya da jikoki sai da ya haifi yaya ɗari da wani abu kwarai kuwa shi yasa lokacin da aka zo umwas ta'ulu umwas wannan yake akwai rana ɗaya ina ji sai da yayansa goma suka mutu yana da yaya sosai kwarai da gaskiya wannan annobar da aka yi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi kawai shekaru domin ya yi shekaru masu yawa sannan ya zauna a Basra ya zauna a Basra sannan ya rasu a shekara ta 93 bayan hijira shine na ƙarshen mutuwa a sahabbai a Basra amma ba a duniya ba a duniya Abu Sufyan ne wanda ake kira Amir bin Wasila shine ya rasu a shekara ta 109 daga nan daga shekara ta ɗari da tara a duniya ba wani sahabi da ya rage a duk duniya amma a basra shi ne ashirin sahabatu mautan bil basra a can basra shi ne ƙarshen mutuwa shi anas dan malik wannan shi ne anas ibn malik radiyallahu anhu bayan nan kuma yana cikin masu yawan hadisai sabu min as-sahabi fawqa al-arsh qad naqalu min al-hadisi عن المختار خير مذر أبو هريرة سعد جابر أنس تاجين له على الزاي حديث سيأخذ أبو وندي رويته إلى النبي عليه الصلاة والسلام صديقة كتبنا عمر وابن عباس سوسو بكر sun fi kowa yawan hadisi wanda mun biya guda biyu ko uku daga bara wannan hadisin nan mun karanta a Abu Huraira mun karanta a Nana Aisha mun karanta Abdullahi dan Umar ga Anas bin Malik su hudu saura uku kenan to wannan shine Anas yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana annabi ya kasance ya kasance idan da kalal kalaa idan zai shiga makewayi ko ban daki kana zai ce Allahumma ya ubangiji inni ni a'udhu bika inna min wasali a gare ka min al-khubuthi daga aljanu maza wani kabari da aljanu maza kana da luga guda biyu a nan ko kace min al-khubuthi ba din kai mata sauri ko kuma kai mata damma kamar yadda ya zuwa hadisin nan min al-khubuti ka ga wai da ake karanta karanta al-kutubu kuma a ce al-kutubu ar-rusulu ar-rusulu dide akwai da rage ko ko ayi daure na tsakiyan ko kuma ayi mazamma to shi ma wannan ake ce min al-khubuti wal qaba'id wannan ita ce addu'a da annabi alaihi salatu wasallam idan mutum zai shiga ban dai ba sai ya shiga ba domin ya kusa ta idan mutum ya shiga bai addu'a ba aljanu za su yi wani abu domin ce ban daki dukkan sa duk yadda yake da kyau don wani ban dakin ka ganki ya faɗa kin ka kyau saboda kanka duk yadda yake da kyau idan ka zaka shiga kai addu'a domin idan ka shiga ai ba madara ne kai kake ja ba a cikin ban dakin ko ba ka ba saboda haka wannan abin da kake yi yake da yake dukkan kin ban dakin yake gare ta to haka annabi ya faɗa likitan likitoci saboda haka ba kawai malamai suka ce ana gudun karka shiga kaza ne ko ka faɗi idan mutum mabiya yawa za ga wanda ya faɗi wannan daki da wahala in bai samu matsala ba malamai suka ce wani lokacin wa alaikum salam abin da yake janyo wannan shine rashin yin addu'a an fahimta da kyau ko rashin yin addu'a wani zai ce to ina bismillah ruwayoyin da suka zo da cewa farko za a ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi daga anas wanda suka yi ruwaya gaba ɗaya an rauna da abin da yake daidai shine in ka zo shiga allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'ith ka ganta gajeriya kuma sai annabi ya faɗi gajeruwa saboda kowa ya iya yara da manya ne sauki yayin da ka je shiga kai wannan addu'a an fahimta da kyau ko saboda haka abin da yake daidai a koya wa yara maza da mata kowa ya iya kada a kace a rika manta ta dukkan bandaki kanan za ga wani bandaki in kaje kamar bandakunan Saudiya yanzu kaga bandakin Saudi ko mutum dubu ne za su shiga duk mutum da yake an wani kada mutuwa za a wani kaga saboda kansa wallahi za ka iya bacci a ciki amma duk da haka annabi yace kuma kaga annabi dan Madina ne maka da Madina ba irin kazantocin da muke tare da su ba ma anan amma duk da haka yake duk mai shiga ban ɗaki ya karanta addu'a saboda haka abin da yake daidai a daina manta addu'ar ko mantawa kai malamai suka ce idan baka tuba kaya ba ka fito ka sake idan kuma ka riga ka tuba kaya in dai baka fara bawali ko bayan gida ba za ka iya yi inda illa take ka ambaci sunan Allah a wani ɗaki yayin da kake bawali ko bayan gida nan kuma ba ambatan Allah a wannan yanayi an fahimta da kyau ko to wannan shi ne to kaga wannan hadisin kai tsaye ya gaya mana addu'a da za yi idan mutum ya zo ya ce ai biya laran ba ne shi ba wannan addu'a ce ba ya kurki zai biya abin ya shiga wanda yake ka zan ba gudawa yake ba ba ko misali dura shi ayatul kursi ko bakara ita zai biya to idan ya tace idan ya tashi shiga wallahi aljannu za su ya kwade ko da ayatul kursi ya biya me yasa bai yi abin da aka tashi ba domin aljannu ko wani irin aljanni da maganin su maganin wannan aljannin shi ne wannan addu'ar annabi ya faɗa kamar mutum ne yana ciwon kai da ya tashi zuwa wato kemis kawai zai ce a bashi bulajin aka ce wa ba maganin ciwon kai wani ce shi shi zai sha idan ya tashi warke ko yana gudawa da ya zai zai ce shi a bashi panadol gudawa yake ba kaskauta yake shi panadol zai sha ba zai warke ba to haka shi ma idan aljanin ban daki kana so ka kore su to ka biya wannan addu'a duk kankanta ta Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith idan ka karanto bakara ka gama gaba ɗaya kuma ba lada sannan kuma za ka iya shiga aljanin su buge ka me yasa saboda ba shi aka ce kai ba yawa wai tufa inda amrihi wa nahi wannan shine abin da ya kamata mu lura dangane da wannan to kaga wannan hadisin yana koyar da mu an so mutum wato a rika karanta wannan addu'ar yayin shi ga makewayi saboda jarin shedanu maza da mata sannan abu na biyu wajibi ne a nisanci gurin najasa ta hanyar wato riko da sababi abu na uku wato gurin da yake makewayi mazauni ne na shedanu annabi ya tabbatar mana da haka makewayi duk yadda mazauni ne na shedanu sannan hadisin yana ƙara nuna mana cewa yadda sahaba annabi suke kiyaye duk wani motsin sa duk abin da zai yi annabi alaihi salatu wasalam zai yi suna kiyaye sannan abu na biyar shine ma bai game irin ladabi na shari'ar annabi alaihi salatu wasalam shari'ar musulmi hadisi na gaba ana bi ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu kana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Abu Ayyub al-Ansari mai farin gida yake ce wa dattijo mai farin gida lokacin da Annabi ya hijira ya tafi wato Madina a gidansa ya sauka yana da gida wato sama da ƙasa da suka zo ya je ya gaya matarsa cewa wato mun yi babban bako ba sai aka ce wa Annabi alaihi salatu wasallam ya zauna a sama sai ya ce a kasa ya ji saboda yawan shekare shekare yake ba sai har kake shekara su ba sai suka zauna a sama wata rana annabi na kasa ba sani ba kofi ya dimtsire da matar da mai gidan suka tayi suka rika tattarewa don kan ruwan tunda kun gai wato ba nakin bane azara dan kan ruwan ne zai taba annabi alaihi salatu wassalam suka rika tattare shi to ana kiransa da suna Khalid bin Zaid ibn Kulayb bin Sa'laba al-Ansari al-Khazraji al-Najjari eh kima ba Khazraji ya jara da alkunya sa cewa Abu Ayyub al-Ansari ya je yakin Badar da ya kokin da akai bayan Badar da Abu Ayyub al-Ansari akai ya je bai'atu bai'atu al-Aqaba tsaniya mubaya da akai a Aqaba ta biyu hadda Abu Ayyub al-Ansari kamar yadda na faɗa ya je duka yaki sannan daga baya ya koma Damascus dan Syria ya zauna Syria a da ba shi aka wato aka yaki aka yi yakin rubawa da aka yi babu shi shi Abu Ayyub al-Ansari to ana kiransa da Tijo mai farin gida Allah ya kara masa yadda to shi ne rawaito hadisi yana cewa idan a sai kuma za'ida annabi ya ce idan kuka je bayan gida wala tastaqbilul qibla kada ku fuskanci alƙibla yayin yin wato yin bayan gida ko bawani wala ba wato biga idin ta hanyar yin bayan gida wala baulin ko bauli wala tattabi ruwa kar ku ba wa alkibla baya wala ki kai riku sai dai idan za ku yi bauli ko bayan gida ku kalli gabas au kan riku ko ku kalli yamma haka yi fasara take me za saboda wanda ya taɓa zuwa madina ya san cewa ai kuda ake kallo domin ka'aba tana ita wato madina tana arewacin maka to in ka tashi kallon alƙibla biyo wa za ka yi kallon alƙibla an fahimta isa annabi yake ku kalli gabas ko yamma saboda su gabas da yamma su ne kudu da arewansu kun fahimta kuwa yawa saboda haka duk wanda ya je madina yanzu zai biyo ya sallah zai ga kudu yake kallo kudu yake kallo domin ka'abar tana arewacin tana kudancin madina kuma dama ka'ida mutum ya je saudiya ai ka ga zai ce gabas ai a garin su nan ne ba tsayawa zai zawo ga kewaye ka'aba ake gaba ɗaya ita ake kallo to a duniya ba haka ake kai ne kake cewa gabas saboda tana gabashin ka amma wai masu yawo kasashe sun san cewa kowa in ya je kawai biyo ake a kalla alƙibla wani zai ga kasar da yaje ya samu kansa yana kallon kudu ko yana kallon arewa domin alƙibla tana ka'aba tana can an fahimta da kyau ko to mu yanzu za mu ce sai dai mutum ya kalli ne kudu ko arewa shine sharri ko augari amma sharri ko a wancan lokacin ana nufin su kalli gabas ko yamma mu ne muke cewa gabas amma alƙibla ake cewa alƙibla da gabas da yamma da kudu da arewa duk abu ɗaya ne to amma mu nan tana da kima ne akan sauran kusurwoyi saboda ita muke kallo yawa amma a wani garin ka je kudu ce da kima fiye da sauran kusurwoyi saboda ita suke kallo idan ka je Saudiya za ka kewaye ka abu ake gaba daya ba wanda ka taba gani ya juya ya bata baya ka taba gani babu saboda haka ba a so idan mutum zai bawli ko bayan gida ya bata baya ko ya fuskance ta bisa na yi wani notisin a matsayin ban ɗakunan ban sani ba ko ya bai da amma wallahi ni abin da na gani a Saudiya ban ɗakunan su gaba ɗaya ba mai kallon gabas ko wanda ya ba su baya duka ni dai iya wanda na gani mai kallon alƙibla babu kafin su saboda suna bin wannan hadisin cewa annabi ya ce sai ku augar da kaga dai ban ɗakuna za ka gani iya ganin ka amma ba mai kallon alƙibla babu ba eh to babu ba zantan wani za ga bai ta dabburin haka ba amma wanda yaje zai koma in ka je kai wannan karatun ka duba wanda kuma zai je ba Allah ya kai in ya je shi ma ya duba zai ga babu wani ban daki ko daya domin hatta wanda suke zuwa su mutu zane ɗaliban ilimi ne masu zan Allah da wanzo saboda haka aka zo za a gaya musu sauki mana wasu kuna su kalla alƙibla su ma kuma sun tashi ba za su yi su ba architecture sun ba za su gana musu cewa ba ɗakuna suna kalla alƙibla ba haka ne ban ɗaki ban dai san na wato wancan mai miƙatin nan zulhu laifa wannan ban ɗakunan ban san wannan ban yi itibari a kansa ba amma na maka iya abin da yawwa to kaji gwani ya ce su ma ba sa kallo to to du akan wannan doron suke annabi ya ce ku kalli gabas ko yamma wane mutum qala abu ayyub abu ayyub yace fa qadimna shama sai muka je jam fa wajanna mara'ida sai muka samu ban dakunan su kadbun yadna hawal ka'aba an gina su suna wato kallon alqibla shi kuma a can falan hariba ana in muka je sai mu karkace rufafan guri ne ba amma Abu Ayyub ya ce muka ji ban takunan jam sai mu karkace mu ji kalla aljibla ko mu bata baya wa nastaghfirullah duk da mun karkace kuma muka fito sai mu ce gofara naka Allah muna neman gafararka wane mu ce wa nastaghfirullah azza wa jalla mu nemi gafarar Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya to kun ji karara bayan an shiga wanda yake babban ba wato sai a nemi gafararsa bari mu biya wannan hadisi sai in jidda an kauce din ba a kalla ba amma sai an nemi gafara to bari mu biya hadisin kuma ku ji wani an Abdullahi bin Umar radiyallahu bin al-Khattab radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da shi ma yanzu mun zo kansa na biyar kenan ana cewa Abu Abdurrahman Abdullahi ibn Umar bin al-Khattab Allah ya kara masa yadda yana cikin manyan sahabbai wajen ilimi da addini ya je yakin gwalalo ya je duk yakokin da aka yi bayan na gwalalo an fahimta ko bai je badar ba saboda ya mai shekarun sa ba su kai ba a wannan lokacin yana da karin karancin shekaru na sannan yana cikin wanda suke bai ato da zuwa da Allah yake laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara Allah ya yarda da su wanda suke wa annabi mubaya a karkashin wannan bishiyar ta kaya to yana cikin su kaga falala babba kenan annabi ya yabe saboda mutum ne mai salaha ya yi zaman aiki gurin nana Hafsa ya yi sa gida annabi alaihi salatu wassalam shi ma yana cikin masu yawan hadisai mutum ne mai kiyaye abu kwarai da gaske to aka yi abin da ya haddace baya dadi baya rage haka Abdullahi da Umar yake la yajidu wa la yanqus baya dadi baya rage yana da falala babba kwarai da gaske sannan duk abin da annabi yayi ko ya san dalili ko bai san ba sai yayi wata rana sun zo wucewa ta wani guri annabi ya ba duniya sai ga ya sako da ka abun hawar ya kewaye wani guri sai almajirai wanda suke da hadin suke ce ya buna umar mun ga kai wani abu yake wata nan mun zo wucewa da annabi na ga yayi haka yace ko na san dalili ko ban sani ba sai na yi wane mutum wane mutum to haka abdullahi da umar yake duk abin da ya taba ganin annabi yayi a rayuwarsa to sai yayi baya wasa ne saboda haka mutum ne ne wato tsantsayi kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi ya shafi rayuwarsa gaba daya ya rasa shekara ta saba'in da uku ko da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam shine abdullahi bin umar Allah ya kara musu ya tashi da mahaifin kada yake raqitu yawman ala baiti hafsa wata rana shine raqitu na hau domin idan shi za a larabci idan kake rukiya kana rubu hawa sama ke rukiya ake cewa idan idan kana rubu karatu za a yi wa mutum tawaida sai dai kace rukiya amma rukiya hawa sama ke in ka ji amma rukiya hawa sama da shi ke to an kuma larabci ne kalmar an gane ko to saboda haka a rukiya shine rukuwar tawaida amma rukiya hawa sama ke to saboda haka wata rana ya hau kan dakin na na Hafsa Allah ya kara mata ita ba da gayya ba shi Aisha ittu da wata rana daga cikin ranaku kan dakin na na Hafsa far aikin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kabi hajatahu yace ba da niyya ba kawai sai sai hango annabi yana biyan bukata mustaqbil sham mustaqbil al-ka'aba yana bai fuskantar sham ya ba wa ka'aba baya kuka kuma annabi ya ce fa la tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha kar ku fuskanci al-qibla kuma kar ku ba ta baya to anan kuma idan ka kalla sai ka yi cewa to ya ci karo kenan da annabi ya ce kar ku fuskanci kar a ba ta baya nan kuma aikin sa mun ga ya ba ta baya shine ba da yake ce saurara malaman musulunci sun riga sun baka amsa suka ce hadisan da su inganta kowanne bukari ya rawaito abin da ake fara yin hadisai suka yi a ganin idan ka sun ci karo sai a fara aljamu bainal hadisai ni aula min at-tarjih sai a fara gwama kan su duk biyu kamar hadisin Abdullahi bin Mugaffal ne da dai hadisin wanda wanda abi rawaito cewa Annabi alaihi salatu wasalam hadisin Jawailul Muhammadiyya cewa Annabi alaihi salatu wasalam ya yi hani mutum ya rika tashi kansa illa gibbat sai dai lokaci bayan lokaci mutum ya mai da matashi kawai kullun da matashi ya duk zama duk mulki da ya da kai ko jemu annabi ya hana kaza go yana yawo da matajin sa duk mulki da ya da da kai an fahimta da kyau ko sannan kuma wani hadisin annabi yace ku girma magajin kun kana da jikar ka tajewa ka gyara shine wala yace ka san saka Allah ya ci karo to kamar irin wannan ne wala yace ce amsa shi ne ba shi karo ana nufin idan ya kurkude ka taje shine abin da ake nufi kada kamar da taje kai sana'a kamar da yake matasan suke kai magana zai ce ya annabi yana yawo da mudubi da mataji sai ba aka yi irin naka yake yi ba irin wannan bane shi ne in kai alwala ko wani abu ya ci kurkuɗe sai ka taji in bukata ta kama to shi ma wannan abin da ake nufi hadisan idan guri rufaffe ne makaruhi ne ka kalla alƙibla ko ka bata baya idan buɗan ɗaya ne haramun ne ka kalle ta ko ka bata baya kaga sun gwama hadisan aka yi ba malik da yayi ba ma hadisan yace shi ne shi da in san sabu ne buri ba rabuli arbabban man ka shiga da irin da sahabbai kar ka bata baya kar ka kalle ta amma idan mutum ya bata baya ko ya kalle ta yayi makaruhi amma bai yi haramun ba shi kuma makaruhi ba lada ba laji ba abin da za su ne gare an fahimta abin da ake gudu kawai kare kai ka zuwa ga haramun kun ga yanzu hadisin ya haɗu ko ba zancen cewa a yadda wani duk gaba ɗaya sun haɗu idan arfafan guri ne makaruni ne in abu ɗan ɗan guri ne haramun ne saboda kai ma yanzu in ka shiga ban ɗakin ka mafi yawan ban ɗakunan yanzu ba ma wannan lissafin kawai yi ake yadda zai zama kawai yayi ma sai a yi shi kawai to wanda kuma duk da cewa ana samun kaɗan daga cikin mutane masu lura da wannan in an zo koya aka yi ban ɗakin an zo abin zama sai ce to duk yadda za a iya kalli kudu ko arewa mazauni idan mazauni idan kuma na tsuguna ne shi ma duk yadda za a yi haka ko wannan shi ya bude gaskiya amma hadisan yanzu ka gwama zuwa cin karo idan rubabban guri ne kai duk da cewa akwai wanda suka tafi akan abu dan guri da rubabban haramun ne ka bawa alkibla baya ko ka ka fuskance ta amma dai ka gwama matsalar Imam Malik ta dan bukwari kwarai da gaske to shine wannan sai yace mustajbil al-ka'aba yana ne bawa ka'aba baya duka za a nuna mun lokaci yayi ina ganin za mu tsaya awwan da muka fada dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tobin da madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah ya kasu launar da kasar mu lafiya amin ya Allah wanda wai tambayar wannan shine wanda wato yana alwala sai aka nusar da shi lam'a wanda aka nusar da shi lam'a a hannunsa ko kafarsa bayan ya idar da sallah ya hukuncin hukuncin sallah sai yi malamai cewa suka yi yin sauri ya gyara wannan gurin idan lokacin sallah ne fita zai biya an fahimta da kyau ko wannan shine ihtiya din kenan cewa ya sauri ya gyara gurin da aka nusar da shi lam'a zai biya in kuma lokacin da ya fito wasu malamai suka ce afallahu amma zalam ya riga ya fice amma dai wannan shi ne tunda an nutar da shi kaga a lokacin sallar kenan wallahu alam wannan kuma mutum ne yana cikin alwala zai manta wata gaba yana alwala sai ya manta da wata gaba ba zai dawo kanta ba sai ya gama alwalarsa in ya dawo ita kadai zai wanke ko kuma da kanta zai sake zuwa karfi yana cikin alwalan da aka tunatar da shi yana cikin ni saboda aka zai dawo daga kanta ya tsora shikenan ya dawo daga kanta ya tsora shine abin da yake daidai yana cikin alwala sai aka gaya bar ai bai wanke fuskarsa ba kuma ya zo hannu to sai ya dawo tunda da ya riga ya wanke hannu ya dawo da kan fuskar sannan ya ƙara sake wanke hannun sai tsora wallahu alam wannan shine abin da na fahimta abubuwan da muka faɗa shi Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah ya suna yanke jawawa asibobin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi musulmi marasa lafiya gida a asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka ji kansu da gafara da wannan gida Allah ya ji kansu da gafara ya kyauta makwancinsa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da komin sa madaukaka kasar Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsaloli da tashin hankali Allah kamar da shi kawo kan muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da komin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah madaukakin sarki ka jiya mana matasan mu ka sa su a hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka Allah ka sa ilimin mu amfani mu duniya da lahira Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفانا بالدعاء برحمتك يا هادي يا سلام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين